يهدي الله فلا مضل له أبدا ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته iyayena mata barkanmu da asubahi a wannan katafaren masallaci da ɗaɗɗan masallaci tsohon masallaci mai tarihi hedikwatar izala ta wannan jiha ta katsina masallacin kandahar ko modibo a wannan gari na katsina mai albarka sannunku da zuwa barkanku da asubahi lale maraba haduwar alkhairi kuma rabuwa ta alkhairi insha Allah mun gode da kuka girmama mu kuka zo tun da wuri tun ba mu tashi a baccin safe ba kuka gyara masallaci kuka zauna cikin nutsuwa kuna jiran a zo a ce muku Allah ya ce annabi ya ce na daɗe ina zuwa wa'azuka na mata a masallatai ban daɗe wato ban taɓa ganin wato taron mata da na gansu cikin nutsuwa wallahi da kuma 'yan agaji a cikinsu birjik kamar ya juju da majuju ba na ce wannan 'yan agajin ai sun kusa su fi masu zuwa karatun yawa kowa tana tsaye to amma dai yanzu ga tabarau ina ina nan ina kallon kowa a tsayin gani daga nan zuwa mu gama wa'azin nan za ta zauna ko kowa za ta duguna akwai masu wayo a cikinsu sun samu jikin gini sun jingina masu wayan cikinsu saboda in gumu ya gumu sai a dan jingina haka akwai masu kokari a cikinsu su kuma suna da tsaye Allah ya kula da ku dukanku lallai jihar katsina ta ci sa'a an samu 'yan agaji mata yanzu nake ga shek abdulbasir na ce wannan wani irin kokari aka yi a wannan jiha mata 'yan agaji ba su yawansu ba su gaza mazan ba kamar yadda muka gani allah ya muku albarka to kamar yadda aka faɗa wannan taron naku ne don ku dama harkar walima kuna gaba yi da abin da aka ce walima ne to kuna gaba musamman akwai kare kashin kaza da dan makulasawa wannan ba kwa bashi to wannan taro taro ne na walima da aka shirya ta musamman kamar yadda malamai suka bayani munasabar ainihin wato aure da aka yi na ɗaya daga cikin manyan wannan jiha ɗansa ɗan manya daga cikin wannan jiha alhaji ɗahiru bara'u mangal da ɗansa da ya aure a jiya ko shekaran jiya a garin kano alhamdulillah da amaryarsa a medical doctor yar gidan dr rabi'u musa kwankwaso a wadda shi ma jigo ne jagora ne a jihar kano da haka kano ce da katsina suka haɗu a mu daman babban abin da ya dame mu shine harkar addini inda za a yi addini kuma an yi sha'awar ana so a yi addini to za mu zo idan kuma ba addini za yi ba wani abu za a yi to babu mu a ciki tokatun da aka ce za a yi addini za a yi wa'azi za a yi nasiha maimakon aje a yi kida a yi rawa maimakon aje a yi fasadi da barna a ɗauki hotuna da bayyana tsiraicin mata aka ce a haɗu a masallaci a yi nasiha a yi walima to muna gaba-gaba wajen ɗora mutane akan hanyar daidai don a rayar sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan annabi ne yace an yi aure aulin wala bisha ai walima ko da da dan akuya ne a yanka a faffasa kashin sa a murza baki a da ruwa mai sanyi a sha ai wa Allah godiya Allah ya muku albarka a kafin a a dan uwa shehin malami a a malam kabiru shek kabiru gombe haruna gombe ya zo a zan fara fafatawa kafin ya karaso shi ma ya zo ya ya zo ya buga nasa daman filin namu ne mu biyu da ni da shi sai wasu alarmomi da aka makala mana ga sunan sai dai haƙuri wallahi wai da ya zo jan ayoyin ma wasu ji ɗebo su ayoyi a cikin alkurani wai tsokala wai wai yana nufin wai wai ne tafsirin sa na muku raga-raga to Allah ya saka da alkhairi bari yi amfani da wannan dama in yi magana akan hadisi kwaya ɗaya a cikin hadisin ne zan shiga inda zan shiga duka ina fatan kuma addu'a in shiga lafiya in fito lafiya kuma Allah sa kan na mummurje ku in rarrauna ku in ji muku rauni Allah sa dai mu fito lafiya mu rabu lafiya mu rabu muna malam mun gode ne ma Allah ya saka da alheri manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana faɗa a cikin hadisi sanannen hadisi ne mashhuri khairun nisa إذا نظرت إليها سرتك أو رواية خير النساء من إذا نظرت إليها أسرتك وإذا أمرتها أعطأتك وإذا غبت عنها حفظتك عن نفسها ومالك إيانا حديث صحيح إن كنت تشيه yana ɗauke ne da saƙuƙuka kamar haka na farko manzan Allah ya gaya mana wacce mata ce tafi alheri a duniya ina ga akwai buƙatar ki ba da kunnanki don ki ji kece khairun nisa duk abin da mace musulma take yi ai so take ta zama cikin wannan layi na khairun nisa ƙur'ani ma cewa kuntum khaira ummatin na'am كنتم خير أمة كنتم كنتم sai da man ayoyin da aka taba mata su ka fi haddacewa ka fi riƙewa an ce ka kai خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف haka وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله
Allahu akbar ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون Allah ya ƙara maka albarka bayan mace maka kun masa farjini ne da Allah ku dan mai afuwa kaɗan Allah ya ce kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas wannan yabo ne ga wannan al'umma ta annabi da yazo fada sai ce mafiya alkhairi ko manzo Allah ce khairun nisa al'umma annabi ana so su zama su ne mafi alkhairi a cikin al'ummomin duniya gaba daya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar kuna umarni da kyakkyawa kuna hani akan mummuna wa tu'minuna billah kuma kun yi imani da Allah duka kuna ciki sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya dada warewa yace a cikin mata ma akwai waɗanda suka fi alkhairi yace khairun nisa mafi alheri a cikin mata hajiya yi kokari ki zama cikin su ya ta yi kokari ki zama cikin su yanzu ba magana ake mai aure ko mara aure ba duk mace musulma wacce ta yi imani da Allah da kalmar shahada khairun nisa to za mu ji suwaye mafi suwaye ne khairun nisa a cikin hadisin sai ya taƙaice mana bayani yace ga sifofin su kaɗan ba su kaɗai ne sifofin mata masu alkhairi ba ba su kaɗai ba ne cikin sifofin mata masu albarka ba ba su kaɗai ne cikin irin matan da ake so a aura ba ko ake so a zauna da su ba amma wannan abubuwan da annabi ya ware ya faɗa to ya shiga cikin gida ne matar aure matar da take cikin gida idan ta yi aure ga irin sifofin da ake so ki zama mai wannan sifa in kin shirya za ki bismillah man idza nazarta ilaiha ko idza nazarta ilaiha sallatka ko asarratka kana kallonta sai ta faranta maka rai sai ta shigar maka kwanciyar hankali a cikin zuciyarka ka ji nutsuwa ka ga baka so ka daina kallonta ku mata ku mata ku mata na ƙwarai mijinku so ake yi ta kallon ku zan ƙara bayani insha Allah abu na biyu ya ce wa iza amarta ha a ata'atka in kai miji ka ba ta umarni in dai matar arziki ne in dai matar alheri ne yar masha Allah tabarakallah yar yabawa in ka ba ta umarni a ata'atka za ta yi maka da'a ki ji da kyau kina bin mijinki kina wa mijinki da'a in ba ke aure ba budurwa ce ke kin shirya za ki bi mijinki kin san cewa biyayya ga miji ba biyayya ne ga gangan jikinsa ba kin san biyayya ne ga Allah kin taba ji an gaya miki in kin bi miji kin ba Allah mace dama ita asalin da aka yi ta yar biyayya ce kurum kuma wallahi duk macen da take so ta samu zaman lafiya ta samu kwanciyar hankali rayuwa ta sa'ida mai daɗi wallahi sai kin zama mai biyayya musamman a wannan zamani da kuke cikin wahala da aka tauye muku haƙƙi da ake ku da gidan mutanen kirki da gidan mutanen banza sai ka yi da gaske ka samu ina ne ake ba wa mace hakinta. har gidajen masu addinin sai kaɗan labarin bai da daɗi haƙuri kurum ake amma ke ki sauke nauyin da Allah ya ɗora miki ki yi biyayya hajiya inda ki yi biyayya maryam ki yi biyayya kande yi biyayya talatu yi biyayya dudu yi biyayya hawa'u yi biyayya zainabu yi biyayya kaltume yi biyayya dukan ku yi biyayya ku mun da'a ku yadda da abin da na faɗa na rantse muku da Allah idan kun yi biyayya za ku yi farin ciki a duniya kuma za ku yi farin ciki a lahira to amma akwai wahala kabbara dai ba ta da daɗin faɗa amma aiki a gida kuma yana da wahala zan zo zan yi fashin baki shi ma akan biyayya insha Allah na uku a cikin hadisin manzo Allah ya ce wa idza ghibta anha babbar magana kenan idan ka tafi ka bacca idan baka nan matar ka ka tafi ka bacca baka nan ghibta anha hafizatka za ta kare ka Allahu akbar za ta kare interest ɗinka ka ji wani ikon Allah wai miji baya nan amma wai a kare shi miji yayi tafiya amma annabi yana cewa wai ana kare miji annafsiha ba ta bayar da kanta ga wani ba ta bayar da muryarta mai daɗi ga wani ba ta ba da fuskarta mai kyau ga wani ba ta ba da jikinta mai kyau ga wani ba ta ba da lokacinta ga wani ba ta ba da maganganu masu daɗi ga wani wanda ba mijinta ba hafizatka an nafsiha ba ta ba da shimfiɗarta ga wani wa malik dukiyar miji ana kula da shi ba a ballagaza ba a watsar da shi ba a cin dukiyarsa ba a zaluntarsa kare mai dukiya take ba ta bari a taba magoyin area ne dukiyar miji kula ake da shi waɗannan su ne abin da zan yi magana da su a kan su in Allah ya bani lokaci barin dawo daga farko iyayena mata addinin musulunci shine addinin da ya muku gata kuma ya girmama ku annabi ya faɗa cewa matar arziki matar ƙwarai ita ce matar da in mijinta ya kalle ta tana sa masa farin ciki tana sa masa kwanciyar hankali tana sa masa nutsuwa haka abin yake daman ita mace da Allah ya yi ta ya kamata ta zama wani wuri ne na sa wa miji sukuni da kwanciyar hankali da nutsuwa in mutum ya shiga damuwa ya je wajen matarsa ta kwanta mai da hankali idan aka takura masa a waje ya zo wajen iyalinsa ta faranta masa manzan Allah da ya je aka ɗora masa manzanci aka ba shi wa'ayi ya zo a tsorace ya je ya ci karo da mala'ika ya je karɓan wahayi ya ga abin da bai taɓa gani ba ya fito ya zo gida ba inda ya je sai gida don a nuna miki ashe namiji idan ya shiga damuwa ina yake zuwa gidan matarsa ba gidan babansa ba ba gidan mahaifiyarsa ba wallahi abinda matarka za ta iya maka na kwantar maka da hankali da maka da baka waraka da gaggawa wallahi mahaifiyarka ba lalle ta maka ba haka abin yake haka Allah ya ku ya dawo yana zammiluni zammiluni dassiruni dassiruni kulullube ni kulullube ni ka duba fa da yazo magana da Khadija yake magana amma don girmama matarsa sai mata magana da lafazi na jam'i ku rufe ni ku rufe ni kamar mijinki in zai miki magana sai ce hajiya ai kuna kokari ba zai ce kina ba a'a kuna kokari na gaishe ku ya kuke ya gidan ya al'amura wannan girmamawa ce ku rufe ni ku lullube ni ku lullube ni waye zai lullube shi banda matarsa ba matarsa ce za ta rufe shi amma da ya shiga damuwa ina ya zo ya ci karo da matarsa ta ganshi ta gaya masa mai daɗi kuma wallahi al'azimu haka ɗin aka yi ta ce ya rasulallah me ya faru yi mata bayani wace ce ta ɗauki wannan gabara mace macen da kake zagi yau macen da kake duka yau macen da kake wulakantawa yau alaji macen da in kai magana kake cewa kai Allah maganar mata karka ka mana maganar mata anan ai mahaifiyarka mace ce za ka ji daɗi in ta yi magana a ce kai da Allah maganar mata kada Allah ka mana tunanin mata ya kake abu kamar mata wannan fa zagi ne wannan batanci ne muna so mu kawar da wannan tunanin a cikin zukatan mutane wallahi mace halitta ce mai daraja mace tana da kima tun da karfe kwabbara ku tsauna sai na dawo ta kan kwayi ku ƙara gabbara ku ji matsayin da Allah ya ba ku wallahi Allah ya mutunta ku iyaye mata in har mafificin halitta zai shiga matsi zai shiga damuwa ya dawo wajen matarsa Khadija ta kwantar mai da hankali me yasa mu yau muke zagin matanmu me yasa yau in ranmu ya ɓaci muka shiga damuwa sai mu huce akan matanmu akwai mai duka akwai mai karya ƙashi akwai mai fasa jiki akwai mai mari wallahi ko satin nan da ya wuce wata ta kira ni ta ce malam ina da fatawa ranta a bace na ce me ya faru ta ce malam mai gidana ya sai da ya mare ni mari yau ya mare ni sau biyar yana zabga mini mari a fuska ta malam na yi haƙurin na ɗaya na shanye na yi haƙurin na biyu na shanye na yi na uku malam na shanye malam na yi na hudu na shanye malam yau ya cika na biyar ko kuka ce mai haƙuri ina neman fatawa akan wannan lamari baiwar Allah a dake ta ta dafa abinci wa yara a dake ta ta wanke yara su makaranta a dake ta ta share gida a dake ta ta yi mai gida abinci a dake ta in ya buƙace ta da daddare zo kwanta da ita a dake ta in zai fita ta je ta tsuguna ta ce Allah kiyaye a dake ta idan ya dawo ta ce sanda zuwa hawa hawa shi sa manzo Allah yake cewa waɗanda suke dukan matansu a cikin ku laisa ulaika bi khiyarikum ba su ne zababbun ku ba duk wanda yake dukan matarsa a cikin ku wallahi ba zababbe bane a ciki annabi yace yanzu ba gajin kunya ɗayan ku yadribu imra'atahu zai daki matarsa zarbal abdi kamar yadda zai daki bawa matarka ta sunna ka sa ta a gida kana bugu kana duka wallahi akwai wanda aka mun fatawa da gora yake dukan matarsa gora akwai wanda ta ce wallahi in ya danne ni sun kuyar da ni yake gwiwarsa yake sa ya danne ni saboda an aura masa jaka na sha ba da fatawa ina faɗa duk uban da Allah ya jarabe shi Allah kare mu ka ba da yarka wani ya sa ta a gaba yake dukanta je ka da mota ka ce haɗa kayan ki ki fito ba ta takarda ko matsuwa wajen alƙali zan yi shari'a da kai daga nan zuwa shekara 250 har mutuwa ta ka ba da takarda bai yiwu ba in dauki yata in baka sakai yadda za ka yi mace shine ka rinka dukanta kai yanzu ubanka ya dake ka a yanzu to ya za ka zo ka dakiyar wani irin wannan tunani har yanzu ba a cikin gidajen mu yana faruwa har yanzu ba akwai mata mazaje fa da suke zane tsumagiya fa su zane mace ba akwai su daga ya kamata wa'azinmu mu faɗaɗa bayani akan irin wannan mu gaya waɗannan mutanen cewa abin da suke ba daidai ba ne ya haƙuri kai hana wannan bayanin sai kai taɓa rai ni ban san me yake damun ka ba ya ɗan dariya mana koya kaɗan abin kaɗan nemo min aya da za ta taimake ni akan bayanin da nake abin da kai to kai turku na fuska annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ki yi abin kirki za a ji daɗi to amma ku gane wani abu inda nake so na kai gare ku da Allah matar da take da sifa ta kwarai take da ɗabi'a na kwarai in har miji zai sa ido ya ganta ya ji daɗi ya samu kwanciyar hankali to kuma zai dake ta to idan bera yana da sata yadda ma tana da wari to ki yi ƙoƙari ki dage a gidanki kakki bari a dake ki ai ba zan maka ma abin da zaka dake ni ba yana ta da wallahi a a a a yi hakuri wallahi ni kauna ce ma ta sana maka wannan wallahi da na san zai bata maka rai ni ni yasu ni na isan bata maka ni waye kai na bisa gwiwa na yi ƙasa mai gida Allah ƙara ranka ya daɗe Allah ya girmama ka duka a a a a ai jikina bai zai iya ɗaukan hannunka ba da ya daga hannu sai dai ya ji kina sa sakata kakakas kakakas kin gudu kin koya wallahi ku daina tsayawa suna dukan ku guduwa zaki zai fa karya miki kashi kin san kashin ki ba karfi bane da shi ki gudu ki shiga daki ɗan uwana mata yaya mace za ta yi ta shirya wa mijinta rayuwar da idan ya ganta za ta sa masa farin ciki shine abubuwa kamar haka kuna shirye? annabin rahama sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana idan ya ganki yana jin daɗi yana shiga kwanciyar hankali yana shiga cikin walwala yana shiga cikin farin ciki amma a haka kawai a banza wallahi ba a banza ba ne dole sai kin yi aiki dole sai kin yi ƙoƙari kuma daman ke ai Allah ya kawo ki ne gidansa don ki sa masa farin ciki Allah tabaraka ta'ala ya ce wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha haka وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون Allah ya ce wa min ayatihi yana bayani akan ayoyinsa masu ɗaukaka masu buwaya jalla wa'ala mabuwayin sarki maɗaukaki cikin mulkinsa da sarautarsa da isansa da ya zo halitta sai ya halitta muku daga jikinku daga cikinku a zuwa da matan da za ku aura hajiya kin san me ake nufi da wannan ayar dan a nuna miki abinda bature yake cewa intimacy kusanci haɗuwa tsakanin miji da mace da Allah ya zo halittar mace ai in Allah ya ga dama zai iya halittar ya mace da hannunsa da yunƙu kamar yadda ya halicci annaba Adamu a'a sai ya halicci annaba Adam namiji shi kadai da ya zo halittan ya mace sai ya kankari tsoka a jikin ɗaya daga cikin ƙashin hagarƙarin annaba Adam ya kankara a jikin namiji ya halicci mace kullum annaba Adam yana kwance yana farkawa kawai sai ya ga matarsa Hawwa a gefensa tana makale da shi duk inda annabi adam yake yana tare da nana hawa'u duk duniya dan mutan adam da ke gani ko musulmi ko kafiri ko fasiki ko mumini ko na sama ko na ƙasa in dai dan adam ne to da karkashin waɗannan mutanen guda biyu yake annabi adam da nana hawa'u yanzu ya kamata maza su rinka koran matansu kin zo kusa da har ya matsa da Allah dan matsa yau ai ni ba za ka ba za ki matsu ba ai ke da a jikinki aka hada ki da shi wai dan Allah ya nuna cewa lalle namiji ya ja mace kusa da shi jikinsa kuma dan ita mace ta gane cewa ita ba a tare da namiji take halittar ki ma yar uwa fa daga jikin namiji aka bar da ki kaso ne na namiji kuma ba wanda ya sai canja wannan to Allah sai ya ce me me dalilin da yasa Allah ya halitta wa annabi Adam wata mace mai suna na na Hawwa'u litaskunu ilaiha an halitta muku mata ne daga gare ku don ku samu sukuni don ku samu kwanciyar hankali don ku samu nutsuwa shine annabi ya ce man idza nazarta ilaiha sarratka ko asarratka kana kallanta sai ka ji farin ciki da jin daɗi wannan shine auren musulunci wannan shine aure mai daɗi wannan shine auren shari'a na rantse miki da Allah duk matar da idan mijinta ya ganta yake bakin ciki yana cike da bacin rai billahi azimu auren ku bai da kyau kuma akwai akwai damuwa ki yi iya kokari ki ga ya zaki samu mijinki farin ciki amma yau nawa ne matan da suka sawa mazajen su hawan jini nawa ce matar da mijinta ya mutu da bakin cikinta ta nawa ce matar da mijinta ya mutu da bacin ranta nawa ce matar da ba ta barin mijinta ya samu nutsuwa wallahi wani yake ce mu malam ai in na bata mata in wani abu ya shiga tsakani yace ni wallahi ko bacci ba ta bari na ne yace matata ta san makirci ba wasa ba yace wallahi cikin dare karfe biyu sai dai in rinka jin digan hawaye akan fuskata in ta zo za ta yi baccin in ta zo za ta yi kukan sai ta rinka tsiyaye dama hawaye a wajen mace bai da bambanci da miyau da kaki da za ta tofar yanzu za ta iya fidda shi duk wanda bai fahimci mace ba in dai da hawaye ne zai zai gigita a kanta yanzu za ta tsayayen maka da shi yanzu yanzu ne za ta yi maka hawaye kukan Allah ya baku duron duron na hawaye ba watsala ya ce kawai sai dai ka ji sanyi digil digil a goshi ya bude ido sai ga tana ta zuba da hawaye ta ce tashi tashi tashi ya ce hajiya ya za a ciki tashi tashi tashi tashi ni na kasa bacci wallahi ba za ka yi bacci ba tashi tashi ya ce ki bari mun yi sallah asuba duk abin da ba za ka yi bacci ba tashi tashi tashi na ce maka to wallahi tallahi abin da ake mun a gidan nan na rantsa da girman ya wahabu ya qaharu ya azizu ya gafaru wallahi wallahi ba zan iya bari ba ka sallame ni ka bani takaddata ina da uwa ina da uba ina da dangi ina da yan uwa na gaji da gidan nan gidan nan ya ishe ni bala'i ka ya ishe ni na zama tsohuwa saboda kai na yi kaza na yi kaza wannan fa karfe ukun dare cikin masa wannan bala'i yana shiru yasa wani yake cewa duk lokacin da kaga wani mai gida ba ɗabi'arsa ba ne zuwa masallaci da wuri ka gan shi tun karfe hudu uku da rabi ya zo masallaci yana jiran ladan ya buɗe ƙofa wallahi ba mamaki matarsa ce ta hana shi bacci ta koro shi da yawan ku akwai masu sa a fita sallah asuba ba a shirya ba a dole za a fita ni wannan wani ya gaya min da kansa yace wallahi tallahi malam na rantse maka da Allah in bala'in mata ta yayi yawa ya ishe ni wallahi sai dai in tafi masallaci yace wata ran malam dan tafi masallacin fa bina ta yi ya duba yace he yace kap lalle wannan shedancin ki ya isa masallaci ta je bayan haraba tana jira tana ta huci tana ta huci za ta yi mai bala'i za ta yi shi dan Allah hajiya ki daina wannan don Allah ki daina wannan ki zama mai hakuri yaya macen da take wannan za ta sifanta da wannan hadisin abu na biyu tsafta ba yanda za a yi namiji ya kalli mace cikin kazanta ya ji farin ciki wallahi ki daina bata kanki lokaci matukar kika shiga makarantar kazanta to za ki kashe aurenki kuma kowa ya sani ku kun fi kowa sani kun sani ana kallon ku a ji daɗi kamar yadda annabi ya faɗa idan nazarta ilaiha sarratka to wani shiri kika yi wa mijinki da zai ganki ya ji daɗi kun bar mazajen ku sai kallon waya suke yi a gabanki saboda cin fuska mai gidanki ya bude hoton mata a waya a facebook a tiktok a wane ne yana kallo me yasa saboda baki iya kwalliya ba baki iya ado ba baki iya ba kuma baki damu ki koya ba kullum kina zuwa gaban miji daga ce sai zani daurin kirji wani wai matarsa ta kawo masa abinci ta zubo mai hijabi ya ce wai ni kam ayan nan ta hijabi ni Allah ya ce a sakawa ya ce a kare ni don koyon islamiyya ne wai ita atkiya wuce cikin atkiya wuce ita mai tsoron Allah ne hijabi rababe ya ce wallahi mala abinci za ta kawo mun in ta zo ta ajiye mun dumame sai ta hijabin sai ya lullube dumame ya jawo rabin miyar a ciki ya ce in ta juya ka ga hijabin ya yi wani ya wani sufurin kun san sufurin ko in ka ga hijabi yana wani nadi nadi nadi nadi to ba guga kenan kin zama yar ƙauye ba ta guga yace nan gurin ga yaro ya sha mama duka hijabi yayi wani kambar kambar nono ya bushe a jiki ga nan gurin yaro ya dangume ta wani mai rarrafe da manja da haka zaki zo gidan mijinki gaban mijinki a haka zai ganke shawa a haka zai ganke ji dadi kin kunyata mata mata ba san kazanta ba wallahi ki zo kina tsifa sai an saka kwano ana taran gari tsaki da yake fitowa daga kanki tsabar dundurub da bala'i kina ina ba kya gyaran jiki ba kya gyaran kaza duk inda ake zuwa ana gyara jiki kina shirme masifa da bala'in kishi ya kashe ki jikin ma ba kya gyarawa kuma wallahi ina so na gaya muku duk matar da ta bari ta tsufa a gidanta ita ta ga dama na rantse da Allah zan ci mai kyau in shafa mai kyau in yi kwalliya mai kyau wallahi ko da kudin aljihunka ko kana so ko ba ka so kwarai da gaske ko da kudin cefa ne za mu daidaita akwai 'yan abubuwa da mata suke ci ba tsada ana sai da su a bakin titi yana ƙara miki yalwa yana ƙara miki kyan jiki yana ƙara miki alheri albarka a tattare da ki suna nan a bakin titi je ki tambayi mata za su gaya miki dan halawancan da dan madara da yar kankananki dan ayaba ba fashi kina hadawa da dan ruwan mangwaranki da dan waye waye ki sha mamaki ga wata nan tana kamar za ta fashe saboda dariya ina jin ta gane sirrin kenan akwai abubuwan da ake shafawa a kula da jiki duk tsiyar miji da kalle-kallen wayansa wallahi ke zabga masa kwalliya wallahi sai ya kalle ki ha matan da yake kallo a waya ba gyara jikin suka yi ba ke me yasa ba za ki gyara ba wacce ta banza ba tana gyarawa ballanta ke ta sunna in gashi ne me za a gyara maka wata zo gaban mijin ta ce me kake so kitso kake so ko tsefaffe kake so me rimon kake so ko me kaza kake so kitson ne faɗi kala kala nawa kake so akwai kala kalan kitson mata akwai na dama akwai na hagu akwai na gaban goshi akwai na ƙeya akwai na kaza akwai na kaza zaɓi wanne kake so akwai tumatuma akwai yan tsakiya akwai yan miri miri miri miri ƙanana to malama wai mata suka ce wai me yafi raina cin tsiran mata me yafi miki a rayuwarki irin ki abin da mijinki zai gani ya ji daɗi ni ba mace bane amma ina tausayawa mata duk lokacin da naga wata mace mijinta hankalinsa ya koma kan wasu mata a waje ina tausaya mata ko dai ta kashe kanta tana tsaye ko kuma ta yi sakaci bata kula da kanta ba don haka kazanta tana kashe mace a gida tana da rai amma a mace wallahi mace kaza ma in mijinki ya ganki sai dai ya ji bacin rai abincinki baya iya ci baya iya zuwa kusa da ke kuma kazantar mace wato naso yake yaduwa yake kazanta a jiki kazanta a kayan da take amfani da shi kazanta a sutura kazanta a jikin ƴaƴanta kazantar mace in ya kai wallahi sai ya shafa ta ƴaƴanta wasu suna fada cewa daga cikin alamar da za gane mace kaza ma kaga ɗanta in ya fito bakin titi in ya fito waje ko yana lallafe ko yana tafiya in dai ka ganshi gaje gaje da majina a fuska ka ganshi da kashi a wandonsa ka ganshi da riga mai datti to kawai ka ɗauka uwar ma haka take zuwa miji kina tsafta kina kula da 'ya'yanki akwai 'ya'yan da fa idan aka je da su unguwa wallahi ko karba in kin mika wa kawa zace a rike kare ya kuka rike kare ya kuka saboda me ba a kula da yaron ba amma kika yi wa yaro kwalliya kika gyara jikinsa kika sa mai turare kika sa masa hoda in mace ce kika daure gashinta kika gyara ta sai ki da ana kawo ta rike miki kawo ta rike miki ku da man dabi'a ku kuna son abu mai kyau to yaya ba za ku gyara jikinku ba annabi ya riga ya gaya muku manzon Allah malamai suna faɗa sahabbai suna cewa utiya jawami'ul kalimi an bawa annabi maganganu gamannun maganganu dunkulallun maganganu yanzu wannan idan nazarta ilaiha saratkan ta isa a yi lacca mai zaman kanta dan Allah mata yau kuna yin abin da kuke sa mazan ku su farin ciki in sun gan ku ga turbina fuska ba dariya ta gama ta fuskar ta kamar fuskar saniya kin san idan kin ga saniya ba alamar dariya a fuskar ta amma kuda ne ala kude wani yanzu hajiya ba za a yi dariya ba ta ce haka Allah yi ne zaka canja ni ne ya ce to to kin ga wannan in ya fita ya je nemo mai masa dariya bai laifi ba haƙorin ku ba a ganin sa sai a gidan yini ba a jin shewar ku da muryar ku sai da gawaye ba a fahimtar walwalaki sai ana kaza wata kuma tana yi mijin dariya ne idan wata ya kai ƙarshe in dai wata ya kai ashirin da bakwai to za a fara dariya ya ya gajiya to ya yi gida ya himu ya kaza lokacin za a suke mai amma da zarar babu kuɗi a aljihunsa albashinsa ya yi ƙasa an daina masa dariya ku yi ta fushi da mazajenku yaya za ki zama man iza nazarta ilaiha a sarratka kina fushi wai yau mata fa har boyaji suke wa namiji wani ya ce wallahi malam matata in ta seto ni sai ta sati biyu ba ta kula ni na ce kudin cefa ne fa yace rubutawa take sai ta je ta jefar mun a falo na in na ga dama in duba abinci fa in ta ga dama ta sai ta turo ya ana ce kai wa babanku san da dawowa fa ba ta faɗa mu a dawo lafiya fa ba ta faɗa wallahi akwai matar da ta ce in ka tafi Allah kada i dawo da kai lafiya yace wannan wace irin kiyayya ce wance ta ce ba na son ka ba na ƙaunarka to kuna da matsala mazajenku su ma suna da matsala ban yi magana akan ƙazantar maza ba daman ƙazamin mutum a gida ba namiji wallahi kuna haƙuri Allah ya muku albarka adalci shine mai balansin maganar tsafta wasunku suna kulawa wasunku suna da rauni ni dai na sani duk macen da ta san me take yi duk ranar girkinta in Allah ya sa da sai ta watsa ruwa yamma tana yi za a ga tana canjawa ta yi wanka ta gyara jiki masu nutsuwa a cikinku wanda suka san aure da gaske a cikinku da wahala miji zai dawo ya tarar da ke ba tare da kin kula ba amma wallahi maza da yawa ba sa wanka da yawa haka zai je da rigarsa mai gumi in aikin karfi yake haka zai zo miki wani in ka ga bakinsa yadda yake wani ko a masallaci ya hamma sai an kauce amma ka yi tunani wannan wai yana da mata a haka zai zo haɗa bakinsa da matarsa wallahi tana haƙuri wani wiwi yake sha wani taba yake sha wani ya bata bakinsa da goro da gangan wani baya sa asuwaki a bakinsa wani bai da brush wani baya aski a jikinsa wani kazami ne irin waɗannan dole a tausaya wa matansu musamman mai shaye-shayen wiwi mai shaye-shayen taba wata yarinya ta ce mun malam ina neman fadawa dan Allah ni dai wallahi saurayi na mutumin arziki ne mutumin kirki ne amma dai ya ce mun yana dan taba wiwi nace kash kin kashe zancen ai wai yana taba wiwi nace in kika aure mai shan wiwi ba za ki iya kwanciya da shi a shimfiɗa ɗaya ba za ki ji kamar ke ne kike shan wiwi din dan wiwi tana bin hajjinin jikinsa da guminsa kuna haƙuri wallahi wani ruwa fa baya watsawa sai ta yi rikici da shi alhaji ka je ka sa ruwa ga sabulunka ga omanka sai an sa mai buroshi da makilin ya bushe kafin ya je ya wanka ni da Allah kuke da ni ni ko jiki na ba wanda ci bane kaza kaza akwai matar da ta ce wallahi idan mai gidanta ya dawo da kaya idan ya rataye a ɗakin sa yanda ka san daddawa aka kulle ba za ka iya zama a ɗakin ba wata ta ce mijinta ya cire safa ta ɗauka jaba ce ta mutu a ƙarƙashin kujera ta yi ta kada kada tana dubawa can ta ciro safa a takalmin sai ta ji wani gum ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta fitar ashe shi safarsa sai ya sati biyu bai wanke ta ba irin wannan fa da haka kuke rayuwa da su kun yi kokari kun yi hakuri sannan akan kwalliya da ado na sani za ku yi tambaya kuna da damuwa mata ku yi kwalliya mazan ku ba sa yabawa wannan dewa mata suna da wannan kes din malam kun ce mai ado malam kun ce mai kwalliya malam kun ce abdullahi dan abbas yana yi wa matarsa kwalliya ita ma tana masa kwalliya yana kaza ta ce wallahi malam mijina in za ka tsinke saboda kwalliya duk abin da za ka yi wallahi baka isa kalle ka ba ta ce wallahi duk abin da zan yi na gyara jikina ba zai ko kallo na ba zai yi ba me yake kallo wayarsa kuma ku lura da wani abu guda duk namiji yau idan ya dawo kun san me a hannunsa waya yawanci maza da za a rika ɗauko hoton mazaje a gidajensu da daddare bayan sun ci abinci me a hannunsu wayoyinsu wayoyi sun raba ku da mazajenku mazaje kallon waya suke matan waya suke kallo ba sa kallon ku matarka ta yi ado baka yaba ba ta saka turare baka ce ta kaji kanshi ba ta yi maka kido dan kai baka ce yayi kyau ba ta yi kaza baka yi ba wata ce haka zan zo in ƙara shi kwalliya na in zo in zauna kusa da shi ko daga kai ya kalle ni ya ce Allah sa albarka kin yi kyau ba zai yi ba ta ce malam nayi nayi har na gaji na daina yi da yawa akwai masu wannan ciwon shawara ta gare ki kar ki daina yin kwalliya kada ki daina yin ado saboda mijinki baya kulawa Allah yana kulawa kuma zai baki lada gabar magana ta bi manzon Allah ya ce wa idan amarta ha ata'atka idan ka bata umarni tana maka da'a wannan shine khairun nisa mafi alheri a cikin mata na yi muku bayani ribar aure zaman lafiyar aure jin daɗin aure da'a biyayya kyautatawa bin miji da'a wa miji manzo Allah ya faɗa a hadisi Hassan law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha da zan umarci wani mutum yayi wa wani mutum dan adam sujjada kai da na umarci mace ta yi wa mijinta sujjada a wata riwaya yace saboda hakkin da Allah ya dora mata da mijinta akanta to sai dai kuma ba a sujjada wa kowa ga Allah amma nauyin hakkin miji larurar miji ta kai a ce an yi wa miji sujada amma ba a yi wa kowa sujada in ba Allah ba yanzu ashe nauyin miji da matsayin miji ya kai wannan matsayi amma ba a baki umarni ki bi a ce ki ba za ki ba a ce zo ba za ki zo ba a ce bari ba za ki bari ba a hana ki ba za ki hannu ba ki aikata ba za ki aikata ba da yawa daga cikin ku mata akwai wanda mazajen su ba sai su ba su umarni ba to ya za ya zauna lafiya yaya za a yi ki ji daɗin rayuwar aure duk talaucin mijinki duk munin mijinki duk matsin da mijinki yake ciki duk tsohon mijinki duk yarintar mijinki komin matsayinki komin kuɗinki komin takardar digirinki ko masters ko doctor ko ko duk abin da yake gadara wallahi mijinki yana sama da ke الرجال قوامون على النساء الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا haka وبما أنفقوا من أموالهم na'am فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله yayi haka Allah ya ce maza su ne suke tsaye akan ku Imam Ibn Kasir gargashin wannan aya ya ce huwa sayyiduha wa ra'isuha wa mu'addibuha idza wajat don Allah ku koma tafsirin nan ku duba a ƙarƙashin tafsirin ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa maza su ne suke tsaye su ne suke sama su ne suke jagorori akan mata haka Allah ya rubuta ko bature baya so haka Allah ya kaddara ko yahudawa ba sa so haka Allah ya- ya ya hukunta ko da yan women rights ba sa so ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd ku duba adalcin ubangiji ku duba adalcin qur'ani sai ce saboda abin da ya fifita na sashin sa akan sashi na'am akwai inda mace ta fi namiji na'am akwai inda namiji ya fi mace wannan haka yake inna sa'yakum la shatta haka qur'ani ya faɗa imam ibnu kasir ya ce ma'anar da abin da Allah yake nufi huwa sayyiduha mijinki shine shugabanki wa ra'isuha jagora ra'is sayyid ra'is wa mu'addibuha mai ladabtar da idza ita idza wajat in ta kauce ashe namiji yana ladabtar da matarsa hanyoyin ladabtarwa da yawa amma annabi ya gaya mana ko dukan mace mutum ya karya kuskure ya mata dukan da zai kumbura mata jiki karya yadda ya fasa mata jiki karya yadda ya karya mata kashi karya yi kaza kuma idan zai duka waliyastani bil wata duka gaba ɗaya mutum in zai duka karya da ke fuskan mutum tana da daraja da ɗaukaka shine mai ladabtar da ke yankin kauci to an ce shugabanki ne an ce jagoranki ne to ba dole ki mai da'a ba ku yanzu mazan ba sa muku da'a ba fita suke su nemo muku ba su yi muku da'a ba in hijabin ke kare ba shi yake kawo ba bai miki da'a ba in abincin ke kare ba shi yake kawo bai miki da'a ba in kika ce kina son ganin sa ba yana zuwa ba shi ya miki da'a ba in kika ce yara sun yi kaza ba shi yake miki da'a ba ha da'a nawa mazajen ku suke yi wala hunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf wa lil rijali alayhinna daraja irin yadda kuke da nauyi akan mazajenku haka mazajenku suke da nauyi akan ku da haka babu aibu babu matsala dan mijinki ya baki umarni aikata ki aikata matar kirki matar kwarai matar albarka matar alheri koyar gidan wace ce ita kuma komin matsayinta komin darajarta ita ce mai yi wa miji biyayya kuma wallahi mijinki yana sama kina ƙasa haka addinin yake haka musulunci yace zaman lafiyar ki shine ki wannan dan ki dace da abin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa amma me yasa ake hana ku fita kuna fita daga cikin ku fa akwai wanda tana fita unguwa ba ta gaya miji wai wani ya fita ya dawo ya zo gida ya ga an kula gida ya dauki waya ya kira ta kina ina tace sai dai na dawo zaka ji bayani bai san inda ta tafi wallahi bata gaya masa ba da yawan ku akwai wanda ba akwai wanda kuma sai sai sun fita sun je sun dawo sai su gaya mashi yanzu wannan an bi umarnin miji ba ƙur'ani ya ce wa karna fi buyuti kunna ba wa qurna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula na'am وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله haka
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا Allah ya ce ku tabbata ku zauna a gidajenku malamai sun yi fassara tun daga cikin sahabbai attabi'ai har tabi tabi ne sauran malaman tafsiri akan ma'anar wa karna fi buyutikunna uskunna fi buyutikunna ku zauna a cikin gidajenku ku daina fita tabarujal jahiliyatil ula me fitar tabaruji fita da tsiraici fitar tabaruji ne me fitar tabaruji fita babu izinin miji fita ne na tabaruji me fitar tabaruji fita da taba kwalliya da ado wanda bai halatta ki nuna adonki ga wani ba in ba mai gidanki ba sai yan uwanki mata su su kadai Allah ya ce kar ku yi tabaruji ibnu abbas ya ce ku zauna a gidajenku sahabbai suka ce kanatin nisa'u mata sun kasance a zamanin manzan Allah ba sa fita daga gidajensu illa li haja sai da wata bukata dan Allah haka kike hajiya dan Allah sai da bukata kike fita ko ku kaza ce ke sarkin yawo ba kya zama kama allura aka soka miki kullum kina waje Allah ya rufa miki asiri Allah ya kimanta ki Allah ya daraja ki yace ki zauna a gida a inuwa a kunna miki fanka a baki wuta a baki abinci da safe da rana da daddare a kula da lafiyarki a miki a miki a miki idan bukatar fita ta kama tambayi mai gidanki ina so zan je kaza shine da'a shine biyayya kiwo mijinki da'a a maganganun yau da gobe kiwo mijinki da'a in ya hana ki hannu kiwa mijinki da'a a shimfiɗa in ya neme ki ki biya masa bukata in kina da hali idan kina da iko amma yau abinda maza suke damuwa da shi a kan ku kuna da matsalar biyayya kuna da matsalar da'a wani ya ce wallahi malam ba zan ɓoye maka ba ni dai na sani ban isa na cewa matata ta yi ta yi ba kuma ban isa na ce ta bari ta bari ba na riga na ɗauki tsammani ba za ta bi ni ba ya zan yi da ita ba ta mini da'a ba ta biyayya gare ni in na hana ba ta hannuwa in na ce a yi ba ta yi in na ajiye kara tana tsallakawa to wannan shine damuwar ku shi yasa wasu daga cikin ku azabar da ake musu a cikin gidajensu ya isa akwai namiji mugu kin san mugu in baki ba shi ma ba zai yi ba ba kina saba masa ba to wallahi shi ma sai ya saba miki to ki yi da'a ki yi biyayya ki huta idan kika yi da'a kika yi biyayya din nan kin bi Allah kin bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kin zama almajirar Aisha almajirar Fatima almajirar Hafsa almajirar Nana Zainab za ku haɗu a gidan aljanna kuna gaida juna saboda kin yi wa miji da'a aljanna ku tana karkashin kafafuwan mijinku ku daina lura ku daina damuwa da wakilan Yahudawa da makiya Allah da suke muku bakin cikin ni'imar da kuke ciki yau a gidajenku na aure mu mun sani wannan wa'azin da ake yi na cewa ku yi wa mazajen ku da'a ku yi mushi biyayya akwai tsinannu marasa albarka tambatsatsu watsatsu a cikin maza a cikin mata wanda suna nan a cikin wayoyinku suna nan suna kuna kallon su a facebook a tiktok a, a whatsapp a instagram telegram suna rugurguje abin da malaman addini suke koya muku yauke za ki zo ki zauna ke baiwa ce namiji ya sa ki yau ya ce ki yi kaza ya ce ki yi kaza akan me da wani dalili cutar mata an zalunce su akwai wata mara albarka mara albarka riddaddiyar ya da musulma ce ta ridda tana da shafi tana yada sharri tana hana mata zaman aure tana cewa wai tana neman wa mata yanci tana koyawa mata tsageranci tana koyawa mata rashin kunya tana nuna cewa an cuci mata an zalunce su in ya miki ki masa in ya miki ki masa in ya bata miki ki bata masa ba yadda ba cutarwa ne akwai waɗanda suke cewa auren mazalunci akwai yarinya musulma da ta fito a facebook ta ɗauki hoton kanta ta bayyana tsiraicinta ta ce me ke cikin aure in ban da bala'i me ke cikin aure in ban da wahala me ke cikin aure ni ba ni ba aure kuma zan yi rayuwata kar ki ga comment din da aka yi mata waɗanda suke goyon bayanta kowa sai ta kawo matsalar ta ta gidan aure ta ce wallahi gaskiya ka faɗa da haka yanzu akwai matan da tunaninsu shine ba za ma su yi aure ba to yaya za su yi da buƙatarsu na ɗan adam akwai hanyoyi dubun dubata miliyoyin hanyoyi na biyan bukatar dan adam ta ce ba dai sha'awa ba ne ɗauke sha'awa ba ne ai akwai hanya kaza akwai hanya kaza akwai hanya kaza yanzu abin da mata suke su auri junansu mata wai shi ya fi musu alkhairi su yi auren maɗigo su nemi kansu da kansu shi ya fi musu alkhairi akan su je su yi aure wannan abin ya zama bala'i yanzu ana tallata muku harkar maɗigo a gidajen yini akwai wakilan yahudawa marasa albarka yan uwanku mata su shigo gidan yini da hijabi su shigo wani lokacin da niqabi suna tallata muku neman mata a junanku a koya miki ya zaki amfana da yarwarki mace a koya miki ya zaki iya tsayawa ki rabu da miji ki kaurace masa wata biyar wata shida baki damu da komai ba an koya miki hanyar da zaki biya wa kanki bukata ki shiga cikin fushin Allah ki azabtar da mijinki wallahi ku ji tsoron Allah ku daina kallon waɗannan mata wasu ba hijabi suke sawa wai su mawa'azi suke yi sun badda kama suna koya muku rashin kunya suna koya muku saba wa qur'ani suna koya muku saba wa hadisi naga wani shi ma da gemunsa da komai dan boko ne kurin ya shiga wai shi yana neman mata yanci duk abin da qur'ani ya ce mata su yi maza wallahi rushe shi suke yi yaya za ku yi albarka kuna sauraron waɗannan mutane wani wa'azi fa na je a wata jiha cikin manyan jihohin Najeriya manyan matan mutane ne aka tara mana tambayar farko da matan nan suka aiko min malam muna so ka bamu aya ko ka bamu hadisi da yace wai in garin Allah ya waye wai mace wai sai ta gaida mijinta tana so ta ji a ina aka ce a gaida miji akwai wata wata ta min fatawa tace ita ba ba harkar aure ne ya dame ta ba yanzu malam wallahi wannan ni da ita yanzu malam dan Allah sai nayi mai abinci da safe in daina bacci na in kama mai abinci yanzu malam in zo in shiga kicin in ji in dafa mai ni zan masa kaza ni zan masa kaza akwai aya akwai hadisi wannan yarinya ce karama yar shekara goma sha an mata barbara an sa mata ra'ayi na ce sai ki bari ki nemi mijin da ba zai wato zai kyale kiki rayuwa da shi a haka amma in dai zaki aure namiji a sunna a shari'a sai kin yi hidima kin kai kin kai Fatima tace bata kai ba nace to Fatima tana nika a gidan Aliyu har hannunta yana kanta kin kai na na Asma'u yar wannan na Aisha matar Abdullahi bin Zubair tace bata kai ba nace to tana fita daji ta yi harawa wa dabbar dokin mijinta tana share kashin dokin mijinta ta ɗebi taki ta kai gefe da zai ta tara kin kai ta kin kai na na Khadija ta yi wa mijinta hidima kin kai na na Fatima kin kai na na Hafsa kin kai kin kai sun bi mazajen su sun zauna lafiya Allah ya musu albarka ana buga misali da su waɗannan matan turawa da kuke koyi da su da ‘yan boko marasa addini da suke koya muku wai zaman yanci wai kaurace da miji wai gudun miji wai baran bi miji ba wai ba zan masa da'a ba ba abin da za ku ƙare sai wahala ku rayuwar zawarci duk wanda ya ji yadda rayuwarki ta ƙare zancen ki ya ƙare saboda kin bar mijinki aurenki ya mutu saboda ba kya biyayya ba ki da da'a ku bi mazajen ku ku zauna lafiya ku samu alheri ku samu jin daɗi kamar yadda su ma mazajen ku aka ce su bi ku su yi muku da'a abu na ƙarshe shine annabi ya ce idan miji baya nan tana kare interest ɗin miji tana kare miji wai me wannan magana take nufi tana da faɗi amma bari in taɗaice ta matar kirki matar ƙwarai ita ce matar amana matar amana ki sani cewa daga ranar da aka ɗaura aurenki a masallaci ko a ƙarƙashin bishiyar gidanku kin zama matar wani haramun ne ke ga wane da wane da wane bai halatta ba ki rinka hira ta jin daɗi da wani mijin da ba naki ba bai halatta ki rinka tura text message ta jin daɗi da wani miji ba naki ba wallahi mata ku gaya wa kanku gaskiya Allah ya sani muna gaya muku gaskiya kuma muna ƙaunarku kuma na muna neman muku ku a wajen mazajenku amma kuma a cikinku akwai marasa kirki akwai ɓata gari tana zaman aure amma tana da wani mijin bayan mijinta ni din nan an yi min fatawa a gidan rediyo shin malam ya halatta mace ta riƙi miji guda biyu nace ban gane ba tace ita mijinta biyu ne bayan mijinta na sunna akwai wani mijin da tana alaka da shi abinda wancan yake mata wannan ma shi yake mata ta haɗa ‘ya'ya ta cakuɗa maniyin ɗan wane da ɗan wane a cikin gida shi kuma mutum dai an bashi yana ta kula da su bai sani ba daga cikin ku akwai masu bugawa maza waya tsofaffin samarin su din su kwantar musu da hankali daga cikin ku mata akwai masu bidiyo call da mazajen da ba nasu ba kuna da bestie daga best kuna da boyfriend abokina ki ga mace tsofai tsofai katuwa da ita da 'ya'ya da komai wata na da wani yaro saurayi wai boyfriend ɗinta shi ne yake ɗauke mata kewa in ta shiga damuwa shi za ta kira ya gaya mata magana ta soyayya ku yi ta tura alamar love ga mazajen da ba naku ba ku yi ta kwalliya kuna ɗaukan hoton ku kuna nuna wa mazajen da ba naku ba wallahi ko shekaran jiya ina daɗa maimaita muku akwai wacce ta kira ni ta ce ita ba za ta ɓoye ba Allah ya sani tana soyayya da wani wanda ba mijinta ba na ce kamar ya soya ta ce wallahi malam ina mutuwar sansa ba ki da aure ta ce wallahi da aure na an rasa ci ne ta ce babu an rasa sha ne ta ce komai akwai to me yafi me yafi mijinki ta ce wallahi ba abin da yafi mijina da shi ta ce in na ga mijina in na tuno abin da nake yi da wancan mutumin sai in tausaya mijina amma wai saboda ta rena min hankali a haka ba wai tana neman in bata wata fatawa mai sassauci akan akan wannan abin da take saboda rashin mutunci rashin kirki na ce ‘yar wuta ce ke wallahi kika bari kika mutu a wannan in sha Allahu alƙawarin Allah sai kin shiga wuta kin zama mai cin amana kina alaƙa da wani miji ba naki ba har bidiyo kwal wani ya kama matarsa tana yi ta caba kwalliya da ado yana can yana kwance da daddare yana numfashi yana munshari ha ha ta yi kwalliya ta kunna wutar falo ta kwanta a tirisita ta fidda duk abin sha'awar jikinta tana bidiyo kwal tana haskawa da suna hira karfe ukun dare izo ya kama ta ya dauka aljanu ne suke hira ashe matarsa ce take hira da wani wani ya zo yana kwance da matarsa ba amma ya fi ne saboda ta rena shi sai da ta bari yayi bacci sai yake ganin haske a gefen ta shi bai kula ba wai sai ya ce wai kai matarsa nan fa tana da karama tana da wani walittaka ya ce shi kullum ya kwanta da ita in ya duba gefenta sai ya ga wani haske kamar fitila yana ta girmama ta ha ya aka yi aka yi ya tambayi wani malami malami ce to shi dai bai bi karo bai ci karo da irin wannan karatu ba a ce mace ta kwanta a rinka ganin haske ta bangaren ta ya ce kaɗan daɗa bincika wata rana da ya kwanta da ita da ya hasken da ya leƙa billahi azim wajen karfe uku ashe chatin take yi da maza yana bayan ta fa ga wayar ta fa saboda tsabar renin hankali da rashin mutunci ashe malam chatin take yi da maza cikin dare a gado ɗaya da mijinta yaya za ki samu albarka a rayuwarki ba na muku maganar zina da direbobi zina ki nemi direbanki don wulaƙanci kai akwai matar da aka kama ta tana soyayya da ɗan mijinta ɗan kishiyarta soyayya ta tura masa lob ya turo mata lob kuma da ƙarshe duk lokacin da za ta je unguwa sai ta ce wa mai gidanta ita ba ba ta son direba wane ya rinka daukanta saboda ba ta jin daɗin mu'amalar shi wane nake so ya rinka kai ni ashe hira cike yi yaro mayaudari yaro maha'inci yaro maciyin amana yana hira da matar babansa daga ƙarshe dai abin da ya ba daɗi kawai yanzu wannan ba cin amana ba ne ku yi ƙoƙari ku gyara idan bera yana sata daddawa ma tana da wari wannan shimfiɗa ne na muku akwai dan uwa babban malamin mu Sheikh Kabiru Haruna Gombe zai zo ya ci gaba da fashin baki da bayanin abubuwan da duk ban faɗa ba Allah dai muku albarka Allah ya taimake ku Allah ya sa ku zama matan aljanna mazajen ku zama na aljanna marasa aure cikin ku Allah ba su mazan aure na kwarai masu auren Allah ya rike musu mazajen su zawarawan cikin ku Allah ya aurar da su wanda suke sun tsufa shekarun su ya kai mazajen sun mutu Allah ya sa su gama lafiya Allah ya daidaita muku ya sa albarka cikin wannan aure ya ba da zaman lafiya da zaman lafiya da alkhairi a cikin auren nan da tsakanin miji da mata kuma Allah ya ba mu alkhairi kuma Allah ya taimake mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ina muku bata alkhairi